أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البعثاء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى واليتامى والمساكين وبن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إلى ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم افتح علي فتوح العارفين بحكمتك وانشر علي رحمتك وذكرني ما نسيت يا ذا الجلال والإكرام يا همة الشيخ اهدنا لهذا المعذري فاستعيذي بنظرة إنا بالذكر أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله يومنا شاترا دوت رمضان رمضان الله صلى الله عليه وسلم من مكة إلى مدينة dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyar wanda ya zo daidai da talatin ga watan Mat a miladiya dubu biyu da ashirin da hudu. Insha Allah za mu ci gaba da tafsiri a ayar da muka tsaya jiya wato ba mu ƙari da a harshen ayar da aka ja ba shi sa ma'ara mai tashi jin ayar wato cewa tsanani yakan yi tsanani har manzanni a ya kai suna cewa su da mominan da suke tare su mata na kula wato yaushe ne kun Allah ke so to wannan kamar tambaya ne fa ujibu sai a an samu musu min kibalin lahi a daga bangaren Allah tabaraka ta'ala Allah ya ce musu ala ku saurara inna nasarallahi qarib taimakon Allah yana nan kusa kusa shi kuma wannan jarabawa a wato sunna ce ta Allah tabaraka ta'ala kuma ya kawo taimakon nasa na masu na kuma walan ta ji da sunnati la tafila har abada ba za ka samu canji a cikin sunnar Allah ba dole a jarrabe ku sannan kuma dole kuma a kawo muku mafita ke duk kuma aikin Allah shi zai jarrabe ku kuma shi zai kawo muku mafita shi ne yake cewa fa inna ma'al usri yusra lalle tare da tsanani akwai sauki akwai sauki inda a tsananin ya shiga to sai sauki ya bi don a tare da to shi ne ayat da za mu ci gaba yau ita ce ayat da Allah yake cewa ya tsalu na kama da yunfikun ya tsalu na ka ma da yunfikun ulma an sabbin min khairin فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعل من خير يعلمه الله وما تفعل من خير فإن الله به Allah tabaraka ta'ala yake cewa suna tambayanka ma za yunfikun me za su ciyar wato mai tambayar shi ne amru bin jama'a wato wani sahabi ne ya kasance ya tsufa amma yana da dukiya ya tambayi annabi Muhammad ya ce ni kan a dukiyar na annaka me zan ciyar kuma su waye zan bawa shikenan sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya saukar da wahayi yake cewa suna tambayan ka ya kai Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan me za su ciyar daga dukiyoyinsu ka gaya musu ma an faktun min khairin duk abin da kuka bada na dukiyanku kuka ɗauka kuka bada kaɗan ne ko mai yawa to wanda za a bawa su ne farko iyaye a kada mutum ya zama yana da dukiya amma iyayensa a walaƙance iyayensa cikin yunwa wannan lalle lalle dukiyar ba ta masa amfani ba kuma ba ta yi amfani ba sannan bayan iyaye sai a samu al'akarabin wal'akarabina da makusanta danginka lalle kada ya zanto kana dukiya amma danginka a walakance a tagayyare a shi sa ma kowa a cikin attajirai da zai koma cikin danginsa da iyayensa da talauci ya fi iya cikin al'umma sosai ai kowane dangi za ka samu Allah ya tattara kuɗin ya danka a hannun wani mutum ɗaya shi ko sai ya tattare sai ya rike ba zai bada ba mun je waje wani ba Allah wato taimakon ni gadan namu nan ne ko masallaci da muka je Abrahim bai ya so ya bada sai dinga ni wajen mu za ku zo neman taimako an ba mu da kuɗi ku zo da yan siyasa mana ai ku kike da kuɗin banza ku zo ku karɓi kuma shi ma da kuɗi ne ba shi ke na sai nake cewa wani ina ba wani labari ya ce na ai da ka gaya min da ba ku ji wajensa ba ai shi hannayensa a haka suke a dunkule ya ce kai ba a haka ma ha haka ma dunkula bayan wato suna dunkule ne haka baya ba wato ha ya manna a girgi da babba abin da kana na ce an na gani abin da ɗari biyu za ta iya raba mu da kai ko dubu biyu ko dubu ɗaya to ne aka yi wannan ko waje na aka ba da wannan sai gashi kana koran mu muna fita wannan abin ya ƙi samuwa to to kaga gaskiya ne da aka faɗa cewa hannayen bayan a dunkule ma suke a ya kai su ga wuya sai a danke gaba da to shi ne saboda haka ana so ka ba wa dangin kar ka bar su a walakance ka ba su ka kyautata musu na ga wani ba Allah kusan da kawunansa da babbaninsa duk haushi su ke ji haushi suna gaba da shi dan Allah ya ba shi abin duniya to kuma shi ya ja a kansa wannan gaba sun san kana da shi kuma ka san ba su da shi to ba za ka taimaka musu ba to ba zai iya ba sai dai maroƙa da mata su ake ba wa kuɗa abin shi kenan sai abin ya zama danginka ne amma Allah Allah suke wazifa ya amsa maka saboda haka Allah ya ce a ba wa iyaye sannan a ba wa dangi wal yatama a ba mara wato marayu kamar yadda muka faɗa shi maraya shi ne wanda bai da baba wal masakin da kuma miskinai mabukata a basu a basu makwabcinka in kana kyautata maka za ga yana asali maka biyayya amma da zaran ka zanto ga ka da kuɗi ga abin a makon baka taimakonsa sai ya dinga jin haushi gwamnati sabi sannan a taimaki wanda yake dan hanya wato dan tafarki wanda ya baro garin su can ya zo kuma gurbi ya yanke to shi ma wannan a bashi yake cewa al insanu yunfiqu malahu ma qalla aw kathura wato dan adam yana ce da dukiyarsa ko kaɗan ne ko mai yawa abin da ya so zai bada abin da kaso za ka ɗauka ka bada in ma da yawa in ma kaɗan gwargwadon da dukiyar ta kuma waɗanda za a ba wa su ne iyaye da makusanta da marayu da miskinai da wanda ya zanto ɗan tafiya ne kuma ya zanto guduri ya yanke masa wayannan su suka fi tantanta a kyautata musu kuma wa ma taf'alu min khairin duk abin da ka ƙara akan wannan ka bayar na alkhairi gina masallaci ne koyon rijiya ne gina makaranta ne wasu ayyuka ne na alkhairi to ka sani fa inna allaha bihi alim Allah alimun ne masani ne bihi da wannan abu da ka aikata kuma zai saka maka da wannan abu ta ga amfanin sa alayya yace wal infaqu kullu ma anfaqa ar-rajul يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم duk lokacin da mutum ya ciyar da wani abu a cikin dukiyarsa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa la taqtur an ce in taqdiru alayhi walau bi shiki samarati manzon Allah yana cewa kar ka takaita akan wani abin da kake da iko akan sa ko da tsagin dibino duk abin da kake da ikon ka dauka ka ba da shi to kar ka yi wasa wajen ka ba da shi ko da tsagin dibino ne Ka ga dai mutum yanzu a ce ya kai azumin nan yana rike da tsagin dibino zai ci sai ka zo ka ci dala ya baka kaga ai ka nemi wani abin da zai zama dai yana da wuya ya baka zai ce to ni ma fa ba ma gudan dibino ba tsagi rabi ne to manzala ya ta sallallahu alaihi wasallam a wani hadisi cewa ittaqun nar ku ji tsoron wuta ko da da tsagin dibino wanda bai samu tsagin dibino da zai bayar sadaka ba to fa bi kalimatin tayyibatin ko da da magana mai kyau iyalanka zai musu magana mai kyau iyayenka magana mai kyau ƴaƴanka magana mai kyau makwabtanka magana mai kyau kada zanto da ka buɗe baki kawai shi kenan ba lissafi sai ka bata wa kowa rai ba a son wannan saboda haka ya zama muna kokari manzala yana cewa sallallahu alaihi wasallam a wani hadisi cewa karkare na aikin alkhairi ko da da karkatar da guganka wani ya zo yana neman ruwa kai kuma kana jawo ruwa a rijiya to ka dan karkatar da guganka zuwa masa ya sha ko ka zuba dabba ta sha to wannan aikin alkhairin karkare na shi baka san da wanne Allah zai shiga ka wani malam yana ba mu kissa yake ta imamu da dani wani babba cikin bayin Allah ya rasu sai wani ya gaishe a barci yace masa kai kuma ya kuka yi da Allah yace wallahi ya tambaye ni ya min rahama amma da me nake tsammanin ya min rahama idan ce to na ilmantar eh ta aiwan karba a shi Allah aika ya aiki ne dole amma ya karba dole ne yace to na wallafa ne ta fice wannan ma ban karba ba yace na yi sallah farilla da na tilaci ban karba ba duk aikin alkhairin da yake tunanin yayi sai da ya faɗa Allah ce ban karba ba yace to Allah wallahi ba san da bai gaba rana yace ka tuna wata rana kana wallafa littafi ka dan dano ta wada sai wani kuda sai ruwa jira kan alƙalamin zai sha ta wada shike nan sai ka tsaya masa sai da ya tayi tashi sannan ka ci gaba da rubutu ka tuna kai wannan yace na yi shi amma ba dauke shi a bakin komai ba ta shi na karba shi din na karba shi kuma Allah wani ta idama ta inda ma za ka tsammanin to anan ne kuma saboda haka mutum ya aikin alkhairi bai san wanne ne za a karɓa ba da wanne ne za a ji kanki bai sani ba saboda haka mu dage ya zanto mana aikin alkhairi Allah ya ta sallallahu alaihi wasallam waye ne a cikin ku dukiya magajinsa ta fito yiwa a gare shi fiye da dukiyarsa abu suka ce ayar kula kowa ya fi son dukiyarsa fiye da dukiyar magajinsa sai ce to an ka san dukiyar ka ne ta dukiyar ka shine abin da ka dauka ka gabata sadaka kyauta gina masallaci gina makaranta yin kaza na aikin alkhairi to wannan shine dukiyar ka dukiyar magajin ka kuma shine wanda kake tarawa nan ba ka so ka a to yanzu nan numfashi da ya shiga bai fita ba kike nan ba dai sunan ka gawa kawai sai da a ce to sai gobe karfe goma ne sallah kike nan duk abin da ka bari ne ya zama na waye na magana to kuma an fi son wannan dukiya saboda haka a mu ciyar saboda Allah Allah ba ma wanda za mu ciyar saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace in duk wannan ma bai samu ba ko da da sakin ko da da sakin fuska kaga kai ya zanto baka da kudin bayarwa ba ruwan ma ba za ka iya karkata guga ka bayar ba kalma mai kyau baka iya ba kuma fuskar ma a raure ka kai kan baka da fuskar baka da hanyar manyan sadaka ga hanyoyi ko duka kulli kulle to ya kamata mutum ya zama a kalmar ka mai kyau ka kuma fuskar ka a sake yawwa ga kaga dai hanyoyin sadaka su suna da gurba shi shi ne yake cewa kullu hadhihi sadaqatu wannan duk sadaka ne yace walau an tas'a ma'aw fi hajati ko da ka tafi da mutum cikin bukatar ta biya ko bata biya ba ya zo ka ne ka sai ce ga abin da nake bukata sai ka ce masa wallahi ba ni da shi a ba zo mu je wajen wani wataƙila mu samu to wannan taka wanda kuke wajen wani za ku je ku nema to kai ka samu ladan ba shi sadaka ka samu ladan ba shi sadaka eh bukatar ta biya ko ma bata biya ba kai dai ka samu ladan wato ba shi sadaka shi ne Allah yake cewa wa ma tas'alu min khairin duk abin da kuka aikata na alkhairi fa inna Allah bihi alim Allah tabaraka ta'ala ya san wannan abun kuma zai saka muku da shi na kuɗi ba
كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون الله أكبر كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa kutiba ay furida ma'ana an farlanta yaki a gare ku an farlanta muku yin yaki je ku yaki kafirai a ɗaukin makamai a je a yaki kafirai wannan an farlanta muku shi wa huwa kurhul lakum ko kuma kuna kin wannan wato sahabbai ba wai kuna kin umarnin Allah bane amma rai ne bayya san ya mutu ko ya rasa dukiya to kuma in dai za a je yaƙi kan dama dole sai wannan ya faru dole sai an rasa dukiya dole kuma sai an mutu rai kuma ba ta son mutuwa a yanzu ka ji duk daɗin aljanna nan da ake ta lissafa amma da za a ce mutu zo ka mutu ne a wannan kuma sai an mutu ba a shiga aljanna amma da an ce mutuwa da ta wannan kawai barka wannan magana ma ana zaman lafiya dan adam ya ba ba ya son mutuwa mal shi ne Allah yake cewa an wajabta muku wato yaki amma ran tana kin yaki ba ta so eh ba ta so eh lima shakkati saboda akwai wahala a cikin yaki ka duba da yadda gado yake da daɗi kamar gadon nan ka tafi ka je ka kwanta gindin bishiya wanda zai zama ba ma shi kuɗin ma. Kwanciya kura za ta iya zuwa jeji ne to. Maƙiyin naka ma zai iya jin labarin ka iso wajen yazo kadda kana ba. Zai kashe ka. A shi ta sa bai mu dinga girmama su. Kasuwa ba ka bar kasuwanka mai kamfani ya rufe kamfaninsa mai dabbobi ya rabu da dabbobinsa ka rabu da matanka da 'ya'yanka ka ɗauki makami za ka tafi wata ƙasa ba mota ba irin ne ba jirgi ba doki zai hau doki nan duk inda kai tafiya minti talatin a kansa ko arba'in duk abin da yake cikin cikin gabiya na rike sai an sake neman abinci amma ka duba wannan wahala sabon nan ba wahala da ba sha ba ka je ka dawo jikin ka bin miki wasu kuma duk an ma kace a haka fa wannan addini mai zo mana mala amma yanzu mutum wai dan dan dan rashin rabo kaga wai sahabbai su ne abun zagi su kana can ba san ma ina kake ba kun gama wahala akan addini kai yanzu ka samu an gama abincin girki ko haka su ne kawai a cin kawai kana zagin wanda suka dafa abinci dan kai butuli ne Allah ya tsare shi ne saboda haka yace lamma awjaba Allah alaina jihad yayin da Allah ya wajabta mana mu musulmai mu yaki shakka ala nafsul muslimina yayi tsanani a bisa rayukan musulmai wannan farilla Allah ya ce ba asa an takarau shi'a ya kusata kuki wani abu wa huwa khairul lakum kuma wannan abu shi ne ya fi muku alkhairi ba sa an tuhibbu shay'an ya kusata ku so wani abu kuna son shi wa huwa khairul lakum kuma sharri ne a gare ku abin da ya kamata mutum ya rike shine ko ma je ka je yaki ko ma kar ka je yaki za ka mutu ko ba za ka mutu ba za ka mutu ko ka yi alkhairi ko ma kar ka yi alkhairi za ka mutu ko ba za ka mutu ba ko ka zama mutumin kirki ko ka zama mutumin banza za ka mutu ko ba za ka mutu ba to mutum ya yi aiki don bayan mutuwa ana kyau shi ya ce limarin nafsi ila shahawati wato ita rai kullum tana karkata ne zuwa ga sha'awa wanda wannan sha'awan kuma shi yake wajabta mata halaka kuma tana gudun abinda akwai wahala a cikin duk abinda akwai wahala to rai ba ta wanda kuma shi yake wajabta mata arzikin ta dole sai ka wahala sannan ka samu lahira kai duniyar nan ma sai ka wahala ka same ta ballan ta lahira ke fala Allahum fil qitali lalle ku watakila a cikin yaki ko da kun yi zai zama alkhairi saboda a cikin yaki in ma dai a samu nasara kun samu nasara sannan ga ganima ko kuma a samu shahada kuma da lada a cikin barin yaƙi ko da kun so ku bari din to sharri ne domin a cikinsa akwai ƙasƙanci da kuma talauci da kuma wato rashin samun lada gaggawa wanda ake samu in an je yaƙi to wallahu ya'lamu shi Allah ya san ma huwa khairul lakum abun da yake muku alkhairi fa antum la ta'lamun ku ba ku sani ba saboda haka ku yi gaggawa zuwa ga abin da Allah yake umartan a mu a yanzu mu da ba zai yi bayani can gaba yaki irin na takwabi yanzu kusan abu ne wanda ba lokacin sa bane eh ba za mu ce ya kare ba za a yi ba amma dai ba lokacin sa bane zai bayani insha Allah yas'aluna an shahada tsaran kitabi
يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك فأولئك حبلت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون الله أكبر yas'alunaka an shahrin harami italati wato sababin sauran wannan aya a wato manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam ya aika wato farkon rundunar da aka aika ta wato a musulunci wato an shugabantar da Abdullahi bin Jahsh tare da mutum takwas aka ce su tafi su je wato su tarbiyo wasu wato abana wato mushrikai faqatalul mushrikina sai suka yaki mushrikai waqtul suka kashe ibn hadarani a wato ranan wato rana ta karshe a jimada aikar kuwa san jimada aikar da ya kare wani wata zai shiga raka to shikenan sai abin ya rikice musu cewa rajab kan ya shiga ne ko bai shiga ba tunda rana ce na karshe wanda jimada aikar ta ƙare saurara da suka je suka yaƙi mushrikai har suka kashe ibn hadarami sai kafirai suka dinga aibata su cewa ai sun halatta watan da aka haramta yaki a cikin sa dama mun san akwai watanni da a musulunci haramun ne a yaki a cikin su wanda kuma tun jahiliya haka abun yake wannan watanni ba a yaki a cikin su yana daga cikin rajab bayan rajab sai zulqa'ada sai zulhijja sai almuharram su wa'ita suna tare ne zulqa'ada zulhijja almuharram sai suna arba'atun hurum sai rajab sune arba'atun hurum wato guda hudu wanda aka haramta yaki a cikin to sai kafirai suka dinga aibata a musulmai suna kuma aibata ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ai ya halatta yaki a wata ne alfarma watan da aka haramta yaki wato wannan ƴan runjina wacce bata wuce mutum tara ba za Allah ya aika ta ne sallallahu alaihi wasallam kafin a yi yaƙin badar da wata biyu kuma min ashabi wa kataba da amiri ya sai haka shi wasu daga cikin sahabbansa kuma ya rada musu shugaba shine Abdullahi dan Jami ya rubuta masa bayan ya rubutu aka sa stamp aka rufe takardar ya ce masa to ka tafi da sunan Allah da bisa albarka na Allah wannan takaddan karka ya ce ka buɗe ta ga kuma inda za ka yi har sai kun yi kwana biyu kuna tafiya bayan kun yi kwana biyu kuna tafiya sai ka buɗe wannan takarda idan ka buɗe kar ka tilasta wa kowa cikin mutum takwas ɗin nan cewa sai ya bi ka an tafi tare wanda ya so ya bi ka wanda kuma ya so ya dawo ba matsala yayin da ya tafiya na kwana biyu sai ya bude takarda sai ya samu an rubuta bismillah da sunan Allah sir ala barkatillah ka tafi a bisa albarka na Allah hatta ta atiya badin nahla har sai ka je wani waje da ake ce masa badin nahla wato wani waje ne tsakanin Sa'id da Makka idan ka gamu da ayarin Quraishawa wala Allah zaka samu mana wato alkhairi a wajen wato shi kuma za Allah inda yace da Allah to haka abu ne eh inda yace je ina ji za a samu salatu abun kawai tabbace sa shi kenan fasaru ne suka yi tafi ila an wasalu ha suka je barin mahala ba su isa ba kuma sai a ƙarshen rana na jimada aka kafin rajab kenan da kwana ɗaya to kuma mun san rajab an haramta yaki a cikinsa to yayin da kafirai suka gansu sai hankalin kafirai ya tashi suka ce waɗannan kuma mutum tara nan ne ne ke tafi da su Abdullahi bin Jashin da ya ga kafirai nan sun tsorita mutanen ayarin nan sun tsorita sai ce to ku aski kalikon ku aski in sun gan ku za ku ce kun zo umara ne saboda haka hankalin su zai kwanta mu kuma sai mu kasan masu shirya shi kenan maza shi wannan ya miƙa wannan kayan kamar suka aski kayan shikenan sai suka gan su da malu yayin da suka gan su ai aski kowa aski ganin da suka ce a wayan nan mutane ne wanda suka zo yin umra ba komai da tare da sai suka samu aminci su wayannan ayar ai bayan sun samu aminci fa qatta ayin sahaba sai sahabban da suka tazan musu a akwai wato faramawa ce ana ce wani sahabiwa ce sai harbi wato amru dan hadarani take amur dan hadarami ya fara matacce shine farkon wanda aka fara kashewa daga cikin mushrikai a duniya to shi kenan kuma shi ne aka fara kashewa saboda Allah akwai nokal sai ya gudu akwai Usman bin Abdul Hakam bin Abdullahi da kuma Hakam dan Kaisan wayannan kuma sai aka kama su a matsayin fursunoni yaki shi kenan aka wato aka yi ganima na wato raƙuma guda biyu da kuma abinci mai yawa eh wato su musulmai ala dole sun bar makka sun bar gidajensu na makka da shagunan da dukiyoyin su a makka kuma an hana su ɗaukan komai to shi ne sun samu dama na mushrikan sun ɗebi dukiyar za a ji a ne sayo kaya ya su tare su karɓi dama dukiyar su ne garin ka ne aka ba kore ka daga cikinsa to shi ne to shi kenan sai zama a sun zo makka da wannan kamammun wato bayi guda biyu da kuma raƙuma da kuma abinci mai yawa wanda yake kan wato wannan raƙuma sai kafirin ƙoyashawa suka dinga aibata ma'aiki sallallahu alaihi wasallam suna cewa ai yayi yaki a ƙasa ne alfarma kuma a cikin watanni masu alfarma sai zarto musulman makka aka dinga damun su ai ga nan annabi na kuma ya halasta yaki a wata ne alfarma wadanda kowa ya sani ba a yaki a ciki sannan kuma ya halasta yaki a waje ne alfarma kowa ya sani ba a yaki a makka sai manzo Allah yake cewa ma amartukum bil qital fi ashkul hurum ni ba ban umarce su su yaki a wata ne alfarma ba sai ga ma aya ta zo Allah ya yi almat an taril haram qital fi ina tambayan ka akan wata ne alfarma ya ya yaki a cikin sa yake kun ka ce musu qitalun fi kabir lalle yaki a wata ne alfarma wato lamari ne mai girma amma kuma saddun an sabilillahi hana mutane su bi hanyar Allah su bi addinin Allah sannan wa kufurin bihi da kafircewa Allah din tabaraka wa ta'ala sannan da hana bayin Allah masjidil haram su shiga su yi ibada a ciki sannan da koran mutane daga garin Makka nan garin Annabi Muhammadu garin sayyidina Abubakar sayyidina Usman sayyidina Ali sayyidina Umar duk garin su ne aka kore su a ciki to koran mutanen garin harami daga garin su to wannan zulubi akbar shi ya fi girma shi ya fi girma inda lahi a wajen Allah tabaraka ta'ala daga yaki a watan ya Allah ya ce wal fitnatu kaga shirka da suke yi suna hada ma Allah dodanni wato wajen bauta shi ma akbar ne asal ya fi girma daga yaki a cikin wata ne alfarma ko kuma a waje ne alfarma Allah yake cewa wala ya zalunna in ga wannan kafare ba za su bushe ba yuqatilunakum suna yaƙan ku ku mu'minai hatta yurdukum an dinikum su gurin su sai in je su juyar da ku ku bar addinin ku ko ma addinin ku zai yiwu to in ko ba zai yi to Allah ya ce bara su gushi ba ko suna ya kawo sun bar yakin namu to su bari ba a suna a Palestine yadda kuke ka zubar da jinanan Palestinawa yunwa kaɗai yanzu sun hana a shigar da abinci sun kaɓa wutar lantarki duk hanyoyin jin daɗin su rusa kuma su lalata kuma wallahi malam wani abun kaman ka sa hannu a aika ido ma in ka ji halin da musulman namun da suke ciki abun abun da sai ma amma dai abun iya duniya ne da wanda ya ce ƙoshi ya mutu da wanda yunwa ta kashe shi ya mutu duk da sun mutu a yau shi kenan da kowa kuma zai yi bayani su ka fare ka ka ce ƙoshin ma ba sai ne in dai ka ci ka ƙoshi kuma ka tafi wuce ka ayan yi ba yi ba to shi saboda haka wallahi musulman mu a Palestine suna kan wahala sosai ba sosai suna kan wahala saboda haka Allah ya ce ba za su bushe ba suna yakan ku hatta yurdukum an dinikum har sai sun juyar da ku kun bar addinin ku ku koma kafirci da haka zai faru da azona lafiya a kana ji America tun da take kai hari nan kaga ta kai hari kasar musulmai ne a kasar arna ba ta kai ba ta shiga Afghanistan ta yi kacce-kacce da ƙasar ta shiga Iraki ta yi kacce-kacce da lamura ta shiga ƙasar Gaddafi ta yi kacce-kacce da lamura ta shiga Siriya duk ƙasashen musulmai ne gaba ɗaya yanzu kuma ga nan ƴarsu ƴar ɗakinsu tana nan a Falastin Isra'ila kenan tana ta kifa saboda haka har mu nan da kuke ji su boko haram kuwa ya ci wallahi tubbun daga sai duka daga kan abu ne za ka Allah ya kiyaye mu daga sharri eh kuma in za su ci gaba sharri su ci gaba da yi sabila da dama Allah ya faɗa ba za su wuce ba suna yaƙar ku in ma ta fito su fito fili su kawo ba ma su buga muku in ma kuma ta hanyar a yi hayan wasu a cikin ku su ta kakkashe ku gashi na ana tayi a ƙauyukan zamfara da katsina yau ana tayi ma ana ɗauko muggan makamai ana ba wa mutane a jeji suna yaƙar wato al'umma a kowane ƙauye kusan ɗari ga shi nan su za haka ake ta fama duk inda musulmi yake ko bai da zaman lafiya Allah ya faɗa ba za su bushe ba suna yaƙan ku ku mu'minai eh burin su shi su fidda ku a cikin addinin ku ku bar musulunci ku koma kafirci in sada'u in sun samu ikon haka to wannan shi suke so to kuma ba za su samu haka ba saboda haka ba za su bushe ba abadan haka ba yace al-kuffaru su kafirai la ya zalu da ba za su bushe ba kafin da suna ya kan ku mu'minai har sai sun ji da ku zuwa kafirci in sun samu haka Allah ya ce wa man yarsalin minkum duk wanda ya kuskure ya rista daga cikin ya bar addinin sa fa ya mutu ya yadda ya mutu huwa kafirin yana kafiri ulaika hadat amalu wa innan aikin siyasa ce in dai mutum ya yadda ya rita shi ke yanzu abubuwan da ya aikata a kai biya zama a banza aikin sa ya baci kuma shi a duniya da lahira duk aikin ya baci ba a kula da wannan aiki bai da ladan wannan aiki abin da yasa aka kayyade abin da mutuwa wato cewa da bayan ya zama kafirin zai sake dawa musulunci bayan ya yi rijiyar zai ƙara dawa ya musulunta to wasu daga cikin malamai musamman imamu shafi'i ya ce to ayyukan nasa nan za a dawo masa da su suka ce ko aikin hajji in je ya riga ya yi to ba sai ya sake mai wata aikin hajji ba wancan ɗin aikin hajjin ya yi wanda ya yi kafin ya yi rijiyar inda ya riga ya dawo musulunci to shi ya tafi akan haka falamma nazala hadhihi al-aya yayin da wannan aya ta sauka farihal muslimuna sai musulmai suka dinga farin ciki suka sani lalle lalle sun kubuta daga zunubin suke da suke tunanin sun aikata na yin yaki a wata mai alfarma to shi ne Allah ya ce wa ulaika ashabun nari kaga masu yin ridda bar addinin musulunci to wa'annan sune ɗan wuta hum fiha khalidun kuma a ciki za su dawwama wuta har abada ba za su fita ba نعم فنزل إن الذين آمنوا
إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم الله أكبر إن الذين آمنوا الذين حاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يجزون رحمة الله والله غفور رحيم الله تبارك وتعالى يسيغ برسيوا إن الذين آمنوا lalle waɗanda suka yi imani wallazina hajaru waɗanda suka yi wato hijira suka bar ƙasashensu suka yi jihadi saboda Allah don ɗaukaka addinin Allah ula'ika yarjuna rahmatallahi waɗannan su ne waɗanda suke kwaɗayin lada daga Allah tabaraka wa ta'ala wallahu ghafur Allah ne yawan gafara ne lil mu'minina ga mu'mine rahimun ne jin kai kuma ga mu'mine din Allah Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance wato ta wannan ganima da suka kawo ya raba kashi biyar to dama kumusi Allah ya bashi dama ya cewa duk abin da aka samu na yaƙi kumusi na shi ne to shi ke nama kasamar bakin sauran kuma abin da ya rage ya raba wanda suka je wannan wato yaƙi ne Allah tabaraka ta'ala ya sifanta mu'mini da hijira yace wal hijra ka ga hijira hijira ta ne hijira guda biyu ne ba na uku guda biyu ne هجرة من أرض الكفر إلى أرض الإسلام هجرة daga ƙasar musulunci wato ƙasar kafirci zuwa ƙasar musulunci wannan ya faru a lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tashi daga Makka ya koma Madina to duk mutumin da ya hijira daga Makka ya koma Madina to wannan shine ya hijira kuma Allah ya yaba musu sun bar dukiyoyinsu da gidajensu da komai nasu suka bi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to wannan hijira ta kare wannan hijira ta kare ta kare ba kuma sauran hijira da ya rike wannan ka wa kadin ta hada hijira bi fatahi makka daga ran da aka yi fatahu makka makkan ma ta dawo ƙarƙashin musulmai domin za Allah yake cewa la hijrata ba da fatai babu sauran hijira kuma bayan fitowa to wannan hijira kenan guda ɗaya wa hijratun min awqa'in nafsi min at-tahawat al-bashariyya ila ibadatillah to dama ya ce maka hijira guda nawa ne guda biyu to na biyun kuma shine hijira na wato ran nakan nan ta ƙaura daga sha'awowa na wato ɗan adamtaka zuwa ibadar Allah ta baraka wa ta'ala. To wannan hijira kan har abada tana nan, tana nan kullum ana so haraba ranka da abubuwan da take so. Ka haɗa ta da abubuwan da ba ta so na bautan Allah ta baraka wa ta'ala. Rai in ka bacca to halakar da kai za ta duk wanda kaga yayi zina an kama shi ana dukan shi ana walakanta shi me biyewa ran sai biyewa ta masa umarni ya bi ta shikenan sai dai tsinci kansa a dogon gida bai shirya to haka nan wanda kaga yayi tata ko yayi wani laifi duka biye wa son zuciya ne an gane to shi kuma shi yake halakar da mutum to wannan kullum ana so ka yaƙi son zuciyarka ka raba ta da abubuwan da kake so ka haɗa ta da Allah tabaraka wa ta'ala to wannan to wannan hijira ita kan ba a rabu da ita ba har yau ana son a yi ta yace wa jihadu jihadani shi kan jihadi da kake ta kake ji ana ta jihadi jihadi shi ma iri biyu ne akwai jihadun asgar akwai jihadi karami akwai kuma jihadi akbar jihadi babba annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana cewa رجعنا من الجهاد الأكبر إلى الجهاد الأكبر وتوتر عن جياك أكا جياك أكا باباتا أكا كشكا قري ديوا كسوما سنكة المسلمين ديوا كما أن جدتيو أن داوتا بيوان تيميكي أجل كما لا لا يكفي من داو دقا جهادي كرني زامو تسكم جهادي ببا كشكا ikon Allah ya rasula yanzu ba bayan wannan jihadin da muka ji akwai wani jihadi wanda yake wannan manzo Allah yake sosai addarbu bisuyufi kaga bugun mutane da takuba shine jihadi ko jihadi askar shine jihadi dan karami yace wa jihadul akbar amma jihadi babba shine jihadun nafs shine kai kai yaki ranka ka yaƙi son zuciyarka ka yaƙi kenan wannan shine babban jihadi yace da annal mujahid fil maidan awwal domin shi ne jihadi wanda takobi zai dauka zai samu kafirai da kakkashe su isamati kansa shine a kashe shi da takobi ya mutu yana shahidi ai shine iya garar da sako Allah ya saka masa alheri yace shi kuma mujahidi na biyu wanda yake jihadin nafsi shi kuma iyakansa shine ya kare a cikin zatin Allah tabaraka ta'ala ya zama babu shi sai Allah tabaraka ta'ala ma'anar wannan shine bawa ya san cewa la haula wala quwwata illa billah ma'ana bai da karfi bai da dabara wannan duka yana wajen Allah ne tabaraka ta'ala bawa ya sani abin da ya samu mai kyau daga waye ne daga Allah duk abin da ya rasa daga waye ne daga Allah ba mai bashin Allah bai bashi ba ba mai hana maka kuma abin da Allah ya bashi ba wa ya zanto bayya kallon kowa a komai shi Allah tabaraka wa ta'ala to wannan shi ne jihadun nafsi eh saboda haka ba ka jin haushin makwabcinka ba ka jin haushin mai kudin ango ba ka jin haushin wani dan uwanka ko wani waye duk ba ruwanka da su ka san ba su isa su maka abin da Allah bai maka ba ba su isa ba su su maka abin da Allah bai baka ba kaga to ranka yayi lafiya kenan baka baka fushi da kowa baka kwanciya da haushin kowa ba ruwanka kai Allah ne a gabanka Allah kuma shi yake ma komai naka wannan shine jihadul nafsi kuma shi arifi in mutum ya san Allah a haka to zai zama siddiqan su kuma siddiquna sun fi girma a wajen muƙami ne su hada'i daga shahidai wanda suka mutu a filin yaki saboda faɗin Allah wa man yuti Allah wa rasula fa ulaika ma alladhina an'ama Allahu alaihim minan nabiyyin sune wayna sai waye wasiddiqina siddiqai sannan wasu hada'i sannan aka kawo shahidai to kaga an ambaci siddiqai kafin su hada yace hijira shi ma hijira hijira iri biyu ne akwai hijira daga kasar kafirci zuwa kasar wato a wato hijira daga kasa zuwa kasa ita wahiyar ma'alufa ita ce wacce aka sani to akwai kuma hijira daga ma'alufatin nafsi ila ma yuhibbu rabbu jalla wa ala akwai hijira daga kasa zuwa kasa akwai hijira kuma ka hijirce wa abin da ranka ta saba da shi zuwa ga abin da Allah yake so kuma ya ji da wannan abu tabaraka ta'ala wannan shi ne wato bayanan da shi wannan na ya faru na sani
يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل الأفضل كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون
يسألونك عن الخمر والميسر suna tambayanka akan giya da kuma tata wannan aya ta sauka wato kan giya ayoyi guda hudu Allah ya sauka kan giya su laraba sun saba da giya rana ɗaya a zo a ce an raba su da giya abu ne wanda ba zai yi ba saboda haka sai da aka dinga bi a hankali a hankali a hankali sannan aka raba su da giya shi za sai da ayoyi guda hudu suka sauka kan batun giya to yana daga ciki Allah tabaraka ta'ala yace wa min thamaratin nakhil wal anabi tattakhiduna minhu sakaran wa rizqan hasana ayin da ta fara sauka kenan akan giya yana daga ciki wato ‘ya'yan dabilai da kuma ‘ya'yan inabi wanda da shi kuke wato yin amfani ku tsuma shi ya zama wato giya wanda za a sha a yi maye kuma a yi giyar sannan a samu kuɗi ka san kayo ka dama giya ta yi kyau duk masu santa masu santa in suka wasu ba kuɗi sai ka samu kuɗi sosai sannan kuma ka sha kuma ka yi maye kuma a cikin shi yin maye ɗin kai ɗan wato ka samu dai ka ɗan dawo feji haka ka san shi bai shan giya bai cika fushi da mutane ba saboda in ranta ya ɓaci ya ɓaci dan ya koma ya kwamfaɗa ya sha ya sha ya fita cikin hayacinsa dan sai ya dawo nan ma sai ya ji gaba ɗaya kuma kuma ya washe sai ya ji gaba ɗaya kuma haka ya jagoran eh amma daga ba mai bacin rai da duk abin kuma ya sake dawo eh to ai da da ake zikirin Allah yayi sai abin ya shiga waya na'am to sai ka ci saba Allah to ai ko abin ya tafi ya lokacin ma ne da kuma abin ya tafi sai kuma zai da to shine to to wannan aya ita fara sauka ko masu abin da shafi biya هذا أول ما نزل في الخمر إذ هذه الآية وأن آية كمان تايبة جيائي ta ce abu ne wanda yake kawar da hankali kuma ana samun arziki dai sosai a ciki to fastabaha almuslimuna shirul kamri musulmi suka ta to haka ne kai an ci kai kuma an ce mushagiyan mu ne shikenan sai suka ci gaba da shan giya ku yi halalun sun suka ce ai wannan halal ne halal ne giya hatta sa'ala umar bin khattab radiyallahu anhu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam har sai da umar ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake to ya rasulullahi ka roƙa mana Allah ya mana bayani akan giya bayani gamsashe wannan giya tana wato tafiyar da hankali kuma tana sa a dinga wato barna iri iri yi sosai a gidan giya ba zan idan aka sha aka bugu sai a ɗauki kwalaben a dinga fasa kayan juna da wannan kwasa wannan kayi wannan kwasa wannan kayi in barna yana daga cikin barnan jiya an ce shi ne shan giya bai da mata eh to matarsa kullum da ya sha giya ga ba yake na sake ki sake dubu to to to da ya ba dai ba shi haidin sai kuma da ka to a kullum haka yake shi kullum matarsa ta gidi shi bai da mata kuma da ka sai ya da cikin haidin sai ta ce wala ka ta ai ka sake ni ni shi ba ta ba ta ce kuma ya sake ta saboda ya riga ya bugu ne to iyayensu zai zaga zai fada cikin kwatani iya ba ai in ya riga an rabu da hankali ba abin da zai faru amma saboda jarrabawa sai ga mutum ya rubuta giya ma da ana san da mata shi kenan sai na umar yana faɗin illolin da giya take saboda haka ya rasu la roƙa mana Allah ya mana bayani akan masu wannan giya ga kuma tata shi ma tata yakan jawo wato musifa da fada shi mai tata tun kudin jikinsa zai saka kaza a buga a buga ko shike na an ce ko can sai ce sai riga na ma na saka shike na sai a buga a buga shike sai a riga ta riga ne mal ya sa rigar na zan ba aka yi lafiya akwai bayan an cinye rigar in akwai gajeren wando sai ce to ya sa wannan wando na sama shi ma a cinye duk sai cire sai bada ke na sa gidana wani ya zai shi ke nan sai a sa gidan nasa a buga da an ciye gidan shi ke nan to yanzu lala mutum ne kawai lokaci daya ba shi ya yi wahala ya buga kulo ya gina gidan ba bai takala kaya sai a maka fili ya gina ma gida ba kawai sai aka ce dan wani abu wani sunan shi ta ta kai shi ke yanzu gidan ya zama na da Allah za ka zo ki a ranka za ka ji kana son sa to kaga shi musulunci kullum so yake ya sanya soyayya tsakanin ku ba ka ba ba to amma ta ce ya sa ne a tsakanin ku ga ba sai na mare da Rasulullah roƙa mana Allah amma da bayani akan wato bayani ga fashe akan abin da ya shafi wato giya da kuma tatan nan shikenan a dilakul fatih yace karo Allah ya yi mana bayani shi kenan sai wannan aya ta sauka yas'alunaka anil khamri wal maisir suna tambayanka akan wato giya da kuma tata ko duka ce musu fihi ma a cikin amfani da giya ko kuma aikata tata ismun kabiru akwai zunubi mai girma akwai zunubi mai girma saboda abinda shi giya yake sababawa na jayayya da musu da zage-zage da faɗin maganganun banza amma kuma wa manafi'u linnas kuma giya tana da amfani ga mutane saboda an an sha akwai daɗi kuma za a ji farin ciki kuma za a samu dukiya kayi burkutunka kaga duk wanda ya zo ya ka samu kuɗi in sa samu kuɗi kuma a tace ba tare da an wahala ba yayin da wannan aya ta sauka sai wasu daga cikin sahabbai sai suka bar giya suka ce su tun da Allah ya ce wato akwai ismun kabiru zunubi mai girma to sun bar giya kawai wani sahabbai suka ce a ai Allah ya ce manafi'u lin nasu kuma akwai amfani ga mutane to haka muka za mu sha yake suka ci gaba da shan giya suka ci gaba da shan giya to shikenan Allah ya ce wa ismuhuma akbaru min nafsihima amma zunubin da yake cikin giya da tata to ya fi amfanin da yake cikin giya da tata to yayin da wannan kuma ya sauka sai wasu daga cikin sahabbai suka ce kai tun da dai zunubin ya fi to mun bari wasu kuma suka ce a'a tun da dai har yanzu ba a hana ba to mu za mu sha to shikenan sai sai na amurka Allahumma ya Allah bayyin lana fil kamri Allah mana bayani mana bayani gamsacce akan lamarin giyan nan wanda za za mu san ya abatta ne ko a ci gaba da shanta sai aka samu wani daga cikin sahabbai wanda yana daga cikin masu kudin sahabbai sai ya wato gayyaci walima a cikin waliman har da giya aka kirawo daga cikin wato sahabbai aka zo aka ci aka sha giya aka yi tatin shikenan lokacin sallah ya zo lokacin sallah ya zo kuma duk ana cikin maye shikenan sai suka ce to kai je ka ja mu sallah shikenan sai liman ya wuce gaba yana cikin maye bayan ya karanta fatiha sai ya dauko kuliya ayyuhal kafirun a abudu ma ta abudun a gane duk lala'in nan duk sai da tirif la da wala'in duk sai da tirif to kuma da ka tirif a wannan magana kuma ta canja to shi kenan a da haka ya faru sai sai na umar ya sake ce ma Allah Allah ya har yanzu dai al'amarin jiyan nan har yanzu dai Allah ya zama an saukar man da wata aya ne wanda za mu sanya za a yi akan jiyan shi ke sai wannan aya ta sauka la ta karabu salatu wa antum sukara daga yau irin wannan abin da ya faru kar a sake kusanta sallah alhali ana cikin maye kun hatta ta alamu ma ta kulun har sai ya zanto kun san abin da kuke faɗi sannan wato ku yi sallah da ka lokacin sallah kar a yi ta shagiya sai sahabbai suka ce kai su jiyar nan kan mun batta wasu daga ci wasu kuma suka ce a kawai da lokacin sallah ne ba za mu sha ba saboda haka sai mutum ya zanto yinin sa duka ba zai sha ba amma idan ya je zai kwanta bacci sai ya yi tatil sai ya sha ya kwana a cikin maye kafin asuba ya kuma ta take shi shi kenan sai ya zo sai ya sallah asuba ana nan je sayyidina Umar ya sake ce Allah Allah Allah dai ka bayyana mana dai a cikin jiyan nan dai magana dai gamsashiya Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu sai wannan ayan ta sauka ya ayyuhal ladina amanu ya ku waɗanda suka yi imani innamal khamr daga yau jiya wal maitar da kuma tata wal ansabu da kuma wato a a in an ce ansab wato dutse da ake zama wato a yanka wato dabbobin da ake ba gumaka wallazlam da kuma wasu abin da shafi a bugun ƙasa da wasu abubuwa waɗanda suka zanto suka shafi wato tata da karta haka Allah ya ce wannan duka rikin amal shiɗan dauɗa ne najasa ne daga ayyukan shiɗan ne kuma fatita ne buhu ku nisanci wannan la'allakum tuflihun lalle za ku samu babbar inna ma yuridu shiɗan abinda shiɗan yake so ayyuki a bayan kuma adawata shine jefa gaba tsakanin ku da kiyayya da kamruwar maita a cikin lamarin giya da tata wa da kun an zikirin lahi kuma ya hana ku zikirin Allah wa an sala kuma ya hana ku sallah fa hal antum muntahun shin za ku hanu ku hanu ku bar giya qala umar yace Allahumma in ta Allah mun bar giya Allahumma in Allah mun bar giya daga nan sai aka haramta giya Allah ya kama dace Allah ya mana jagoranci Allah ya kara mana son Allah son mun san Allah ya kula da nan mu kare da gobe insha Allah za mu kare da Allah ya kara sai Allah ya kara mana son Allah son mun san Allah son bayan Allah ta da barka mu da Allah sallallahu alaihi wasallam na fata mun
Thank you. Association in Nigeria